إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau insha Allah ta'ala juma'a uku ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da 24 ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa ɗin maryam alaihi salam shekara ta 2020 za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba a kowane sati a cikin wannan littafi mai albarka mai suna أم القرى في مدح خير الورى wanda aka fi sani da hamziya shi aka fi saninta da shi amma sunan da shi muhammad ibn sa'id al-busiri rahimahullah yawa littafin shine ummul qura fi madhi khairil wara kamar yadda muka yi bayani cewa ummul qura yana nufin makka duba la'akari da na aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne aka fara saukar da wahayi to shi yasa ya samu wannan littafin suna da ainihin sunan ita madina din makka din domin ya ya yi ishara akan cewa abinda zai karantar a ciki to ya shahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kadai kamar yadda muka gani akwai tarihi ciki sannan akwai bayani akan daraja da sifofi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin da siffanta da su akan sauran ragowar mutane to wannan darasi shine darasi na bakwai za mu tashi a nawa bugun shafi na goma sha hudu wanda satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen baitin da yake cewa wada'a lil'anami idda hamathum sanatun min mahuliha shahabau lokacin da mutane fari talauci na ruwan sama ya same su wato suka samu shekara wadda take fara idan shekara ta zo da fari to laraba na kiranta asanatu shahaba wato fara shekara ma'ana babu abinci babu ruwa ƙasa tana nan yadda take bata canza launi ba to annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah ya shayar da su ruwa to yanayin yadda wannan girgijin ya shayar da su ruwa ne yake son ya yi bayani kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana hutuba kamar yadda ya zo a cikin as-sahihain sai ga wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah babu ruwan sama dukiyoyi sun lalace kaza da kaza da sauransu sai annabi ya daga hannu ya roƙi Allah nan take ko girgije ba amma sai Allah ya shirya girgije karami yana ta tafiya yana ta tafiya sai da ya kai sama sai girgijin kawai ya watsi yamma mai sama'o gaba daya sai ya saukar da ruwa to shine mai ruwa yake cewa mara aina shamsa sikta sai da muka yi sati ba mu ga rana ba a nan kuma sai ga wani mutum ya sake dawowa ko la'alla wancan ne na farko ko wani na daban mai ruwa ya ce bai sani ba ya ce ya rasulallah ruwa sun yi ɓanna ruwa sun sa gidaje na nan na ta rugujewa dukiyoyi na nan na ta halaka ka roƙi allah allah ya ɗauke mana ruwa to shi ne yake bayani akan wannan yake cewa fastahallat bilghaifi sab'ata ayyamin alaihim sahabatun wa tafa'u تتحرى مواضع الرعي والسقي وحيث العطاش يوهى السقاء وأتى الناس يشكون أذاها ورخاء يؤذي الأنام جلاء فدعا فانجل الغمام فقل في وصف غيث إقلاعه استسقاء ثم أثر الثرى فقرت عيون بقراها وأحيت أحياء فترى الأرض جبه كسماء أشرقت من نجومها الظلماء تخجل الدر واليواكيت من نور رباها البيضاء والحمراء ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء مصفر يلتقي الكتيبة بسا من إذا أسهم الوجوه اللقاء جعلت مسجدا له الأرض ف جعلت مسجدا له الأرض فاهتز زبه للصلاة فيها حراء مظهر شجة الجبين على البرء كما أظهر الهلال البراء ستر الحسن منه بالحسن فاعجب لجمال له الجمال وقاء يتي صحابة sai ga wani girgije wa ƙafa'u mai yowa ƙasa-ƙasa wato ga wani girgije mai yowa ƙasa-ƙasa yana ƙoƙarin game sararin sama'u gaba ɗaya ai sahabatun mustarkhiyatun girgije wanda ke yi ƙasa-ƙasa yana yi ƙasa-ƙasa yana yi ƙasa-ƙasa ma'ana yana ƙara girma yana ƙara girma fasta hallat sai gashi tana ta daga sauti bilgais da zubar da ruwan sama duk inda kake kukan ruwan girgije kake ji na saukar ruwan sama dama al-istihlal shine raf'u saut bi kaza lokacin da ka daga sauti akan wani abu ka kira wani ko to wannan ana kiransa al-istihlal ma'ana sai ga girgije yana daga sautinsa bil gaifi da saukar da ruwan sama saba'ata ayyami tsawon kwana bakwai alaihim a kansu a sakamakon waccan addu'a da annabi wadda ba taɓa samun irin wannan addu'a a duniya ba da kuma kaga cikin fari ake har shekarar ma ta fari ana sifanta ta da sana shahaba farar shekara ta taharra ita wannan girgiji tana kirdadon tana hasashen mawadi'ar ra'ayi wuraren da mutane ke kiyo da dabbobinsu nan take hasashe ta je ta zubar da ruwa nan take bibiya nan take fuskanta wasaƙai da kuma mashaya inda za mutane za su zo makiyaya su zo su sha da dabbobinsu su ma su sha ruwa to wannan girgijin can ta fi ba da ƙarfi wajen zubar da ruwanta wa haisu al'itashu da wuraren da kuma kishirwa ta tsananta saboda ruwan su yawa mazauna wurin da su da dabbobinsu da itacensu su sha ruwan su koshi su rabu da kishirwat shine al-yatash eh haka tana hasashen bagirin da ko kuma garuruwa ko wuraren da kishi kishirwa ya tsananta yuha wanda saboda tsananin kishirwa har ana raunanar da ko ana keta asika usalka saboda kishi ya yi kishi to mutane har suna yaga salkarsu don su dan samu dan damshin da ke cikin wannan salka ita ce wadda ake yi da fatan akuya ko rago to akan sa ruwa saboda ruwan yakan yi sanyi sosai sannan kuma yakan daɗe bai canza ba to saboda kishirwa ya kai kishi ba ruwa salka ruwan da aka sa an shan to sai mutum ya kama salkar tashi ya yaga saboda ya amfani da wannan ɗan damshi-damshin da ke ciki to a irin wa'annan wuraren kaga kishi ya kai kishi can girgijen yake hasashe don ya zubar da ruwansa wa'atan nasu to bayan haka karo na biyu kuma mutane suka zo annasu a nan shi ake kira a balaga itilaqul kulli wa iradatul juz mutum ɗaya ne amma sai aka kira shi annas eh aka kira shi yawa allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u fakhshawhum to kaga allazina qala lahum an-nas malamin tafsiri suka ce ai mutum ɗaya ne innan nasa to wannan shi yana na akan yadda yake jama'a sai Allah ya ce waɗanda mutane suka ce musu alhali mutum ɗaya ne me yasa aka ce jama'a saboda kwangila aka ba shi kuɗi su abu jihar suka dankara masa cewa ya je ya shigar da tsoro gare su shigar da tsoro ga annabi da kuma rundunarsa to duk abin da aka yi da yawon jama'a ko da mutum guda ya tsaye da shi ana kiran ko kuka yi su haka in kuka yi mitin cewa a kashe wani sai wani ya je ya kashe shi to duk kuka kashe shi a doka ta shari'a kuma larabci ma haka yake to shine ma'anar wa'atan nasu wannan bawan Allah da ya zo a riwaya ya zo ya shkuna suna kawo kukansu a zaha cutar da wannan girgije ne musu ya rubuta musu gidaje ya hana musu cin kasuwa gari ya caɓe ba fita ba shigowa saboda haka mutane sun killace kansu dole sati ɗaya sai ce kuma waraka'u alhali yalwa da wadata yi uzil al'anama da take cutar da al'umma to gala'u wannan matsayin tsadar rayuwa ne mana duk wadata in dai har tana cutar da mutane to ta zama tsada ke ko ba haka ba ne to haka duk yadda za a samu kuɗi da yalwa da sauransu in dai ya zan kaya na da tsada eh da wannan yalwat kaga har yanzu ba a fita ba bai da bambanci da ga abinci da sauki amma ba kuɗin saya bambancin baya da yawa sosai saboda haka abinda arraha shine yalwa shine ga hali sannan ga rayuwa mai sauki amma iya za akwai rayuwa mai sauki abinda akwai hali akwai wadata amma kuma rayuwa ta yi tsada to wannan ba ba a kira ne an rakahu kuma shi ma tsadar rayuwa ne kun ga ruwa suka nema sai dai ruwan ya yi yawa to da ya yi yawa kuma sai ya haifar musu da matsala sai ya haifar musu da matsala kama al'adar yan kasuwa sai ka ga yan abu ya yi yawa wani bangare sai ka ga ya ƙara tsada wani shi kuma in ya ƙare sai ka ga ya ƙara tsada to haka suke da zaran abu ya yi wa suka ga mutane na nema da an kawo kasuwa a sayar sai ka gaɗe sun ƙara masa kuɗi madadin a rage fada sai annabi ya sake addu'a karo na biyu fanjalal gamamu sai wannan girgije kai tsaye ya yayi ya ɓace faƙul ka faɗa fi wasu gaisin wajen siffanta wannan ruwan sama in ƙila'uhu a cirewarsa wato ɗauke ruwansa da ya yi shi wannan girgije istisqa'u kamar neman shayar da ruwa ne wannan khilaful ada ke domin al-istisqa shine nema a shayar da ruwa ba in ruwan an sha an ƙoshi kuma a nemi a ɗauke ruwan ba to da kasan sun shiga musiba lokacin da babu ruwa suna neman mi a kawo musu sauƙi a kawo musu ruwan sama to haka da ruwan saman ya zo kuma suka dawo kuma suna neman irin wancan abin da sun ka nema farko sai zan yanzu ruwan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi na a ɗauke ruwan tana matsayin kamar istisqai yana istisqai kala biyu ce akwai istisqa'i ta neman saukar da ruwa akwai istisqa'i so kowa ne malamai sun ce ana yi in ruwa ya bala'i to kuma a haita aje a yi addu'a in ruwa ya zan bala'i yana cutar da mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi sun ma'asara tsara sai ƙasa gaba ɗaya ta yi damshi ta yi sanyi duk abin da ka shuka ba matsala in ma manomi kake ba matsala faƙarrat uyunun mari-mari na ruwa su ma suka yi sanyi ma'ana suka ɗauki ruwa bi ƙoraha a cikin garuruwan madina wa ohuyat a hayawu sannan duk ƙabilun laraba da suka shiga wahala suka shiga talauci aka raya su al'ahaya jam'u hayu alhayu shine alƙabila ba rayayyu ba ba shi ake nufi ba nan fatar al'arba to bayan ruwan ya ɗauke kana ganin ƙasa a cikin garin madina a wannan lokaci gibbahu ƙarshen ɗaukewar ruwan saman ka sama'in ta koma da kasan sama'u da kasan sama'u kore-kore to haka ƙasa ta koma ma'ana ciyawa ta fito abinci ya fito duk abin da ake bukata duk inda ka duba ƙasa a cikin madina abin nan kyau kake gani da kasan ka kalli sama'u shine yace asharaqat az-zalma'u wato sama ɗin da take mai tsananin duhu ta yi haske min nujumi har daga taurarinta asali su wayannan taurarin kamar yadda Allah ya ambata walaqad zayyana as-sama'a dunya bi masabih to waɗannan taurarin da ka gani masabih ana ana nufin annujum su ne kawa a sama da babu su da sama ba ta da kyau da rana da wata da sauransu da babu wannan ranar da kake gani to da sama ba ta da kyau to da kasan sama ta yi haske da taurarinta haka ƙasa ita ma ta yi haske ta koma kore kaza ya fita kaza ya fita kaza ya fita irin yadda dai inda mana ta kai tsakiya in ka fita daji ko ina ka duba za ka ga ciyawa kake gani tukhjilu durra ko tukhjilu ita wannan ƙasat da aka siffanta da sama mai duhu wadda ta haskaka a dalilin taurarinta to tukhjilu tana rudar da addurra lu'lu'u albayda'u mai tsananin haske min nauri rubaha saboda tsananin hasken furen dausayin ita wannan ƙasar. Wato, da za ka ɗauko lu'ulu'u mai tsananin haske, sai ka ɗora shi cikin wannan ƙasar, to da sai ya rikice ya ruɗi, saboda hasken furanni na ita wannan gonar. Yanzu shi ba magana nashi haske ake ba. kamar misali ne karfe goma sha biyu na rana sai ka ɗauko hitila ka yada ma rana to kamar haka nan ne ta ga ai hitilar rikicewa za ta yi hasken nata ba zai wada tasiri ba to haka da za ka ɗauko lu'ulu'u ka sanya cikin wannan ƙasa wannan gonat to hasken furannin kawai shine annauru bi fathin nun ya ce annauru a larabci ana nufin fure mai haske to hasken wannan furannin na rubaha na dausayi na ƙasa ita wannan abin nan ya an ce arruba ana nufin ƙasa wadda take jigawa dausayi lafiyayya wadda ba matattar ƙasa ba sannan ba fako ba sannan ba rane ba bi rabu wata to ka gani wuri dai wanda ba rafi ba sannan kuma ba fako ba to da za ka haɗa shi da hasken lu'ulu'u to shi lu'ulu'un rikicewa zai shi ne tukujil duk da tukujil kuma akan fassara shi da ma'anar kunya haka amma na abin da yake nufi rikitarwa haka wal yawaƙita haka nan ƙasa tana rudar da yawaƙitu alhamra'u wanda yake ja don shi jawo ne wanda ajja ya fi kyau shi al yawaƙit to wanda yake ja ba fari ba ya fi mi ya fi kyau ko to haka shi ma tana rikitar da shi min nauri rubaha daga furanninta da da ke cikin dausayinta duka dai wannan yana siffanta maka irin yadda ruwan ya yi tasiri ga ainihin ƙasar madina wadda a da ana siffanta ta da matattar ƙasa to amma sakamakon ruwan ruwan ya raya gonar sannan ciyawa ta fito duk abin da ake bukata an samu laitahu khassani da dai shi annabi khassani ya keɓance ni ina ma da a ce annabi ya keɓance ni bi ru'yatin bi ru'yati wajhihi da in samu in ga fuskarsa ai da da bukata ta ta biya a ce annabi ya ware ni in ga fuskarsa kawai ya bani dama in kalli fuskarsa wanda ashaqa'u rashin arziki zala yakan gushe an kulli marra'ahu ga duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya samu imani da shi musfirun annabi sallallahu alaihi wasallama mai haske ne yaltaki yana haɗuwa da alkatibata rundunar yaƙi ta makiya ba samun yana mai murmushi ma'ana annabi ko da da rundunar kaburai ya haɗu don a gwabza ita ce alkatiba da murmushi yake yi baya shan toka baya batare ma'ana yana siffanta maka jara'a da jarunta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ya haɗu da makiya an an an abin nan ɗinsa an ci galaba a kansa to annabi ba za ka ga ya shiga wani yanayi na damuwa ko na kuncin rayuwa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza a lokacin da alliqa'u haɗuwa da makiya ashamal wujuha ya canza launin fuskokin sauran mabiyansa za ga in ka kalli bangaren kafirai rundunarsu da bangaren musulmai idan aka gwabza to duk wanda ka kalli fuska ce za ka ga sai a hankali kowa yana cikin wani yanayi to shi annabi a wannan lokaci in ka kalle shi za ka ga murmushi ma yake ko da akan sa an kace nasara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ju'ilat al-ardu masjidan lahu an sanya ƙasa ta zama masallaci wurin sallah makanin sujud ai makanin lissala wannan yana daga cikin hususiyat abubuwan da aka keɓance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da su na cewa duk inda mutum musulmi ya samu kansa lokacin sallah ya kawar ya yi sallah ba sai ya je masallaci za a ce sannan za a karɓi sallah ba saɓanin banu isra'ila su duk inda ka yi sallah in ba cikin alkana'is ba ne coci to ba za a karbi sallah ya ce fahatazza bihi hira'u kogon hira fahatazza ya girgiza bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama lissalati fihi lokacin da ya salla a cikinsa lokacin da ya shiga garu hira yana bautar ubangiji yana ibada to akwai wani lokaci da kawai kogon ya dinga dutse to akwai wani rami cikin dutsen shafi kira kira to sai ya dinga motsawa yana ta girgizawa sai da annabi ya mai magana sannan ya samu sukuni eh uskun ya hira uskun ya hira annabi ya faɗi haka haso kamar yadda ya yi akan dutsen uhud lokacin da ya hau dutsen uhud da shi da sayyidina abubakar sayyidina umar da sayyidina usman sai dutse ya kama yawo annabi ya ce usbut ya uhud inna ma alayka nabiyyun ai ma'ana ka samu sukuni ka natsu domin a kanka akwai annabi wa siddiqun akwai siddiq shine sai da na abubakar sannan akwai shahidai guda biyu shine sai da na umar da an kashe shi akan zalunci sai da na abu sai da na usman shi ma an kashe shi akan zalunci wannan shi ma alamun ne min alamin nubuwa lokacin suna da rai amma sai kira su shuhada kuma daga ƙarshe abin haka ya tabbata in kwana haka ji ba ka tashi ka ta gida ko bai sauki ba ya yi a zo ana karatu kana muzuhirun annabi mai bayyanar da shajjatal jabini ba jabili ba ne jabini nunun ne yana mai bayyanar da raunin da aka yi masa ga goshi alal bur'i kuma tare da raunin kuma ya riga ya warke lokacin da aka yi masa rauni aka fasa masa kai to ga raunin ya warke amma saboda tsananin hasken fuskar kuma da ka kalli wurin kuma zaka ga zaka ga alama ta kama azhara albara'u kamar yadda dare wanda yake barrantacce daga wani duhu ko wani hazo azhara yake bayyanar da alhilal jinjirin wata idan an ce yau wata ke fita misali rana ta faɗi ba wani hazo ba wani duhu ba wani iska ba ruwan sama ba komai to za ka ga watan ya bayyana ya daga cikin alamomin da ke sa'a ga wata to da kasan irin wannan yanayi yakan bayyanar da jinjirin wata to haka annabi sallallahu alaihi wasallam hasken fuskar sa yake bayyana wannan raunin da aka yi masa ga ainihin kai kuma tare da ya warke in ka gani zaka ce kamar yanzu aka yi shi amma kuma warkakke ne sutural husnu minhu an suturci kyau minhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama bil husni da kyau saboda haka badinin sa hasan ne zahirin sa ma hasan sallallahu alaihi wasallam saboda haka gaba da baya annabi sallallahu alaihi sallama kyau gare shi sabanin wani wani in ya rufe jikinsa to sannan yake da kyau amma da ya bayyana wani sashi na jikinsa kuma sai kaga sai a hankali to annabi ba haka yake ba fa'ajab ka yi mamaki li jamalin ga irin wannan kyau lahul jamalu wa wanda akwai wani kyau wanda ya zama kariya a kansa kyau ne kuma ga wani kyau wanda yake ya zama kariya a kan wancan sallallahu alaihi wa alihi shi kadai ne ya sifantu da irin wannan sifofin fa huwa shi annabi ka zahari kamar fure ne laha da ya bayyana min sujufil akmami daga suturcewar kwalfassa wato kamar fure ne wanda ya fito a fili ya fito daga cikin kwalfassa ya fito daga cikin rufi na ainihin kwalfassa wal'udi haka annabi sallallahu alaihi sallama kamar itaciya ce shukka anhu liha'u da aka cire bawanta ka san ice idan an ka yage bawansa to ya fi kyau kamar yadda fure in ya fito daga cikin kwalfassa kwasfassa to ya fi kyau to kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake kada annabi yayi kusa an yi gushiyal uyuna ya lullube idanu masu kallonsa sanan da haske minhu daga gare shi haskensa kawai to masu kallonsa kada ya rage wannan hasken nashi ya lullube idanu su koma makayi li sirrin fihi saboda wani sirri da ke cikinsa da Allah shi ya san abinsa ya boye abinsa wanda zuka rana ma hakatu ita kanta kwaikwayon hasken manzon Allah take kwaikwayon hasken annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take shi yasa sahabbai da dama sun tabbatar da haka cewa in ka kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da a cikin dare ne to ta zunnun shamsa talat za ka yi zaton rana ta fito ne saboda tsananin haske sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake shi ne zokawa ana nufin ashams ɗaya daga cikin sunayen rana to ita karankanta rana tana kwaikwayon hasken annabi duk hasken nan nata da kake wanda kai kake jin ya ishe ka ya yi ma yawa sai an kwatanta ta da hasken annabi wane ita ba a magana hasken rana ne alhusun kyau sanahu ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasakinatu natsuwa natsuwa ta tsare annabi sallallahu alaihi wasallam dan in kana neman mutum mai natsuwa a duniya ko halitta mai natsuwa a duniya ka kai ga annabi to magana ya kai an kai ƙarshe an kai inta to da kyau da natsuwa duka sun tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alba'asa'u a ce wai tsananin yanayi ko tsananin wahala ko wahala mai tsanani an tuzhira fihi asara a ce ta bayyanar da alamominta gare shi kyau ba zai bari wahala ta bayyanar da alama gare sa ba duk wahalar da manzon Allah ma'ana ya shiga da mugun kunci na yanayi da ya shiga to wannan abin ba zai bayyana a fili kowa ya gani ba saboda kyan da Allah ya bashi yanzu misali wani da zarar ya shiga damuwa ta kwana uku damuwa kawai sai kai gaba ɗaya yana batun hita cikin kamanninsa ya koma kamar wani mai taɓin hankali haka ko ba haka ba ne to shi annabi ba haka yake ba shi kyan da a cikinsa sai ya lullube wannan eh wani da ya yi ne bai ci abinci ba sai ka ga yadda yi ya canza to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyan da Allah ya halitta gare shi ya tsare masa wannan ya tsare masa wannan sallallahu alaihi wasallam so da haka annabi sai in ka karanta sira ne zaka sanin waye annabi wa takhalul wujuha fuskoki masu kallon annabi sallallahu alaihi wasallama kana zaton in ka kalle su lokacin da fuskoki suke kallon manzon Allah to irin wani haske da yake bayyana cikin fuskokin za ka yi zaton in kabalatu in fuskokin suka fuskanci manzon Allah za ka yi zaton alhirba'u hanwawa ce albasata alwana ta suturce launukan ta ga wa'annan fuskokin bai ma'ana ya ga ce ga mutum goma sun je suka yi tsaye suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallama to sakamakon hasken da ke cikin fuskar manzon Allah ko zatin jikinsa kai in ka kalli fuskokin nasu to za ka ga wannan hasken yana tasiri yana tanakuli yana ta'addi zuwa ga fuskokin nasu har ma yana canza launi da kasan hanwawa na canza launi har za ka yi zaton cewa hanwawa ce take ainihin tsauko wannan canje-canjen launin nata ta suturci fuskokin nasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka su ma sun sun samu albarka mai kyau ko ba ka da kyau da ka kalli manzo Allah magana ya kage to wannan lokaci ka zan mai kyau duk wanda ya kalle ka sai ya ga kyanka da ka kalli manzo Allah sallallahu alaihi fa idza shimta bishra idan ka kalli shimta nan nazarta fa'iza shimta shimta ka taɓa ji wannan kalma? fa'iza shimta idan ka kalli bishirahu murmushin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama to yake cewa al'anwaru hasken da zai bayyana gare ka kawai azahalatka zai mantar da kai akan ma abin da kake in tahiya kake sai ka manta wa ina zani in magana kake sai ka manta da wai mina na zancewa kawai ba annabi dai yayi murmushi ka kalle shi to hasken nashi kawai sai ya mantar da kai abin da kake ciki sallallahu alaihi wasallam wa nadahu in ka kalli kyautar annabi da yake ba mutane ya ba wannan kaza ya ba wannan kaza ya ba wannan kaza ya ba wannan kaza yace to al anwa taurari na kyauta nashi azhalat ka za su shagaltar da kai su mantar da kai akan me kake yi wai ina za ni wai me nake yi saboda kyautar ta saba hankali ta saba tunanin duk wani mai tunani a nan ya siffanta yawan kyautar manzon Allah da taurari saboda taurari ba su da adadi idan an ce kalisa ba taurari za ka iya ba za ka iya to haka ba za ka iya kyarge adadin alkhairin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba yawan da yadda za su birke za su birke ka su baka mamaki to wannan zai mantar da kai akan halin da kake ciki aw bi taqbili rahatin ina aw wannan atafi ne akan maganar sa ta baya laitahu khassani bi ru'yati wajhi to shine ya koma gare shi au ko kuma ina da manzo Allah ya keɓance ni bi ta ƙabila rahatin da sumbuntar tafin hannunsa tafin hannu shine raha ba hutu ba eh yawa dan raha hutu an ga sani ko to tafin hannu wannan ana kiransa arrahatu eh yace kana lillahi akhazuha kana aka zuha lillahi riƙon wannan hannun ya kasance saboda Allah take yi shi ma'ana duk abin da hannun annabi zai riƙa to sai ya kasance ya riƙe shi ne saboda Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka na wal ata'u ko kana wal ata'u zai kasance bayarwarsa wa billahi yana bashi ta ne saboda Allah duk abin da annabi hannunsa zai bayar to saboda Allah zai bashi duk abin da annabi zai karba zai karba ne lillahi don Allah ya ce a karba ba don kansa ba duk abin da zai bayar zai bayar ne saboda Allah ba don a ce ya ba su ba almuluku kai sarakuna gaba ɗai tattaki ba a tana jin tsoron damkar hannun annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani sarki a zamanin sa yana jin tsoro a ce annabi hannunsa ya damke shi da ya san da annabi ya damke shi ya shiga shi an gama da shi mulkinsa ya kalle eh alfuqara talakawa wata haza takan samu babban rabo bilgina da samun wadata min nawaliha daga kyaututtukan wannan tafin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana talaka ka zo wajen annabi to shikenan shi zai ma kyauta ranar da ya ma kyauta ka zan mai kudi ranar da ya maka kyauta daga ranar ka zan mai kudi da annabi ya baka tunkiya ɗari ba wani abu ne sallallahu alaihi wasallam akwai wani ya zo annabi ya roƙi annabi annabi ya ɗiba ya bashi ya ce ya rasulullah bai ishe ni ba annabi ya ce ku ƙara masa ya ce bai ishe ni ba ya rasu ya ce ku ƙara masa sai da ya ce ya rasu lalla ya isa ya isa sallallahu alaihi wa sallam amma kai kai da sai ka ce a yi waje da shi ba ka da kirki to in ka tashi roƙon kyautar hannun annabi la tasal kar ka roƙi sai la jaudin ma makon kyautar hannun annabi saula sai la jaudiha karka roƙe ma makon kyautar hannun annabi sallallahu alaihi wasallam don ya yi maka yawa ya yi maka yawa a sai kamar gebe mai ma makon ruwa haka mai korin ruwa bil haƙƙi da gaske to in ka tashi roƙo karka roƙi ma makon kyauta na hannun annabi sallallahu alaihi wasallam domin in hannun ta ma makoma kyauta kuma za ka samu matsala don ba za ka yi mata ba sai ce ka bi ka ya ishe ka al'adau ka roƙi ɗan damshin tafin hannu annabi kawai ɗan damshin tafin hannu annabi ya kafi ka ya ishe ka min wakafi ha daga hadarin girgijin kyauta na hannun annabi sallallahu alaihi wasallam alwakfu ko alwakaf shine ruwan sama mai yawan zuba to dan damshi shine al'andaya na tafin hannu a nafisar sallama in ka same shi ya wadatar da kai daga ruwa mai yawan zuba na girgijin kyautar manzo sallallahu alaihi wasallam darrati shatu akuya ta tara nono mai yawa hina marrat alaiha lokacin da tafin hannun annabi kawai ya dan shafi hantsar wannan akwai lokacin da za su yi hijira je madina sun biyo gidan wata mata da ake kira ummu ma'abadin da suka zo da sai na abubakar da sauran mai musu jagora ya nuna musu hanya sai annabi ya ce a biya wajen tambayi ko za mu dan samu ko da nono ne mu sha aka zo aka same ta tsohuwa ce bayar Allah dabbobin nan naki ko za ki taimaka mana da nono mu sha ta ce to ba su da nono da akuyan nan ɗaya ta kuma kaga yadda hantsarta har ta bushe hantsarta da ta bushe annabi ya ce kawo min akuyar ta ɗauko akuyar ta kawo ma annabi su gaisa sai annabi ya shafi hantsar wannan akuya ɗin nan take kawai sai nono ya taru an ka ɗauko kwano ana ta tatsa ana ta tatsa ana ta tatsa sai da aka cika shi kuma hantsan na na yadda take annabi ya ce masa sai na abubakar ya ɗauka ya sha ya sha sai da ya koshi nono na nan waje yake wani sha shi ma ya sha wata riwaya su uku an ce su sai da kowa ya sha sannan annabi ya sha to haka ake son shugaba sai talaka sun koshi shi a shugabanci na sunna sai na ƙasa gare ka in uba kake to sai ɗiyanka sun koshi sannan kai ka ci sai matarka ta koshi sannan ka ci shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an gane muddin musamman abin na ana tunanin ba zai yalwace ku ko ba haka ba amma in zai yalwace ku wannan ba matsala amma in dai abin da ana tunanin ba zai ishe ku ba to a fara ba na ƙasa in ya ƙoshi sannan a yi sama daga ƙasa ake ɗaukowa a yi sama in ya kai ga na sama shi kenan in bai kai ba kuma shi kenan dama babba ne sai ya ci haƙuri kuma tun daga wannan ranar kullum akuyan nan ta tsan nonon ta aka yi nono baya ragewa shi kenan ita ta abin nan to shi ne yake bayani ana falaha sarwatu daga wannan dada sai dukiya ta tabbata ga wannan nono umu ma abadin kawai sai ta zama mai sai da nono sai ta yi kuɗi wana ma'u kuma ƙarin nono ya tabbata ga akwai kullum nonon ta ƙaruwa yake kuma ba abinci ake sakamakon kawai tafin hannun annabi ya wannan kissa ce ahlus siyar da dama sun kawo ta irin su asiratun nabawiyya ta ibn hisham albidayatu wan nihaya ta ibn kasir duka sun kawo labari naba alma'u ruwa ya dinga bubbuga daga yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ma faru ba ma so ɗaya ba yana nan cikin hadisai da yawa haka kawai aka ga ruwa na fita tsakankanin yatsun annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya sa hannun cikin kwano kaga wannan mu'jiza ce sallallahu alaihi wasallam kuma ruwa kal ba datti ba guba ba komai ba kazanta kuma ga sanyi athmara an-nakhlu fi 'amin biha ko biha a dalilin hannun annabi sallallahu alaihi wasallama itacen dabino suka yi ‘ya'ya a shekara wanda wannan ya saba ma al'ada ba ka shuka dabino bana kuma bana shi ‘ya'ya aƙalla in ya yi saurin ‘ya'ya in ka shuka shi sai ya shekara biyu wannan aƙalla kenan to abin da ya faru salman faris ya yi bauta a wani gida to sai suka ɗaura mai fansa fansar da suka ɗaura mai suka ce sai ya dasa musu itacen dabinai a lambunsu in ya dasa sun kai ‘ya'ya a wannan shekara ya zama da kuma shi ɗaya suka bukata duk abin da ba shi ya ba ba sa bukata sai zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to tashi mu je aka je gona annabi ya ɗauki hannunsa ya dinga dasa wa'annan dabina sai ga hadis sun yi 'ya'ya a wannan shekara ga waɗanda an ka rasa tun bara ba su yi 'ya'ya alhasba tsakon kwani sabbahat sun yi tasbihi biha a cikin tafin hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamman wanda ya faru a yakin bada amma ramaita iz ramaita walakin Allah to wannan kenan an ce lokacin da ya dauko tsakon kwanin kamin ya jefa sai da suka yi tasbihi ahiyatil murmilina tafin hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayar da marasa abinci shine almurmilina jam'u murmilin almurmilu shine allazi la ta'ama lahu eh wanda bai da abinci akan ce armalal armalal rajulu idza qata'a ta'amuhu wa zalu lokacin da abincinsa ya katse guzurinsa ya katse to sai a ce armalal rajulu ana faɗa wannan filloya to mutum ɗaya akan kira shi almurmilu to akwai wasu mutane da suka shiga yanayi abincinsu ya ƙari wata ƙabila ta larabawa annabi ya ce su su ɗan ɗauko abin da ya rage suka ɗan ɗauko abin da ya rage ga kwano bai da yawa sai annabi ya ɗan shafe shi haka shi kenan sai suka ce sun kai ta dafa abinci yake karewa abinci yake karewa min mauti juhudin kuma a lokacin tsananin fari shine mauti juhudin eh a lokacin da ake cikin tsananin fari don wannan shekara ba a yi ruwa ba ba ruwan sama dabbobi ma na mutuwa saboda ba abincin da za su ci sannan zadon guzuri wa ma'u da ruwa a'wazal qauma ya gajiyar da mutane fihi a wannan lokaci a cikin wannan shekara ne ruwa ma wannan ya zan ya zan barazana ga al'umma abinci ma haka to a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafi hannunsa ya rayar da marasa abinci daga tsananin fari shine min maut maut ana ana nufin shidda ba mutuwa wadda al maut ana nufin ashidda ay min shiddatil qahd saboda tsananin fari don kaka fasara shi da mutuwa kun san luga ake karatu ko eh to fatagadda alfun jiya'u ko alfun jiya'u mutum dubu masu jin yunwa زياع جمع جائع الجائع shine mai jin yunwa to jami'a sai ka ce aljiyayu masu jin yunwa mutum dubu masu jin yunwa fatagadda suka suka suka karya da safe bisa'i da sa'i ɗaya na abinci saboda annabi ya yi masa addu'a sallallahu alaihi wa sallama watarawa suka ƙoshi daga ƙishirwa alfun zima'u mutum dubu masu jin ƙishirwa mutum dubu? azzima'u jam'u zama'an azzama'an shine mai jin ƙishirwa to azzima'u shine daga ce masu jin ƙishi to wata rawa suka ƙoshi suka cika ciki da ruwa bisa'i da sa'i guda na ruwa saboda annabi ya yi addu'a sallallahu alaihi wa sallam to duk wannan ana so a karantar da kai waye manzon sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ke sa wayan na su san shari'a sosai ba su ce kai annabi ba mutum bane annabi ba mutum bane in suka karanta waɗanda abubuwa tunda musamman ma suna baiwa yan littattafai muhimmanci to kaga waɗanga abubuwa wanda bai san shari'a ba bai sa alkitabu wa sunna ba to sai ya ɗauka cewa annabi ba mutum ba shi yasa suke faɗa kamar da ibrahim iya sai yake faɗa muhammadun bashirun la kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari annabi mutum ne lakal bashar amma ba kamar mutane ba bashar mutum ne amma lakal bashar to mine ne shehu ya ce balhuwa kal yakuti shi kamar yakutu ne bayan alhajari tsakanin tsakuwa ka ɗauko yakutu ka sa cikin tsakuwa akwai babbaci eh tsamari wanda ai ba haka bane ai mun karanta a cikin al-burda fa mablagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khayru khalqillahi kullihim haka mun ka faɗa gashi da kansu sun faɗa makurar ilimin kowane malami game da annabi fihi game da annabi annahu bashar iyaka ta ce annabi mutum haka qur'ani ya ambata qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya haka yazo a hadisi annabi ya samu raukanuwa a sallah ba su tunatar da shi ba kowa na jin tsoro don kar a ce kowa hayi Allah ya masa cewa sallan nan a mai shi ta raka'a mai raka'a hudu aka sallami annabi ya ce me yasa baku tunatar da ni ba ya ce ha ba ya rasulullahi wane mutum eh ce ai inna ma ana basharun an sa kamatan sauna a gani inna ma ana basharun an sa kamatan sauna ni kamar mutum nake irin nikan manta kamar yadda kuke manta ba to shine al-busiri yake faɗa cikin al-burda fa mablaghu ilmi fihi annahu bashar amma haka sani wa annahu khairu khalqillahi kullihim shi shine mafi alkhairin halittu gaba daya to wanda ai ba jayayya bal ma sai ka yarda da wannan sannan ka zama musulmi sau da haka in ana maganar daraja da falala to annabi son da yake akan kowa shi ne karatu mai kyau amma yana maganar zatin da tsarin halittarsa mutum ne in ka ce aljani ne to ka zage shi don aljani bai kai darajar mutum ba Allah ce wala kadi karramna bani adama bai ce bani iblisa ba wala kadi karramna bani adama saboda haka ana aljannu ba su shiga ciki ba to in ka ce annabi aljanni ne ka rage shi haka in ka ce shi mala'ika ne kuma ka rage mai makaki domin mala'iku ba su kai yawuwa to wannan shi ne to shi yasa ake so duka a hada ka sa alkur'ani ka san sunnar manzon Allah kuma ka san luga hmm? sai ka san luga duka hadawa za ka yi lugar ita kaɗai ba ta isa sannan ƙur'anin da sunnar ba za ka fahimce su ba kuma in ba ka da me yau yanzu kuke ja ana bantala wasu kalmomi wanda ya an baka ƙur'ani aka ce ka lalabo su an baka aiki ko ba haka ba to kun ga ba a wasa da larabci tabbas in ka san wa'anda littafan ka san ƙur'ani ka san sunna to kana gaban kowa a duniya tana gaban kowa a duniya yau su masu da'awar sunna sun rike alkitabu sunna yadda suke faɗa ba ruwansu da komai ban da shi ba ruwansu da fiƙihu da luga da sauransu to ka wuce su don za su iya karanta hadisi su kasa fahimtar fiƙihunsa za su iya karanta aya su kasa gane menene Allah ke nufi to shi kuma wanda ya ce ya saki Kur'anin da sunnar gaba shi iyaka ta yi luga to sai a samu matsala sai luga tabbatar da shi sai a ta kawo abubuwa na kurakurai bai san yadda zai yi ya ware kaza kuskure ne kaza daidai ba ne kamar da muke faɗa mun kawo ga magana na kamar da muka karanta a wuciriya walam ya khaluqi menene walam walam ya khaluqi da menene menene bai ce yake cewa ina masu har da wuciriya eh mun yi karatu a eh eh walam ya khaluqi darain illa li ajali ba mun karanta wannan ba yawwa walam ya khaluqi darain illa li ajali a ma'ana Allah bai halicci duniya da da abin nan ba da lahira sai don annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan duka ba daidai bane eh to shi wanda bai sa alqur'ani da sunna ba to sai shi ta fadawa cikin ire-iren wa'annan kurakuri sau da haka wanda akan turba ta daidai shine wanda ya hada duka eh in ya karanta sai ya tace ya dauki abin dauka wanda ba na ɗauka ba kuma sha'aji to nan za mu tsaya kuma mai yiwa insha Allah ta'ala a ci gaba da shi kenan sai bayan sallah ko littafi ne mai mahimmanci kwarai da gaske سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته